بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya wato babin da yake nuna cewa mustahabbi ne a dinga yin azumi uku a kowanne wata bismillah malam
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر babin da yake magana akan cewa mustahabbi ne a dinga yin azumi uku a kowanne wata
والأفضل صومها في أيام البيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامسة عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول amma abin da aka fi so shine a azumci waɗannan kwanakin guda uku a ranakun da wata yake da tsananin haske wato ranar goma sha uku da ranar goma sha hudu da kuma ranar goma sha biyar wasu kuma suka ce ranar goma sha biyu da ranar goma sha uku da ranar goma sha hudu amma dai zance na farko shine ya fi inganci
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام abu hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa ba daɗi na manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce ni da abubuwa guda uku mana ya mun wasiya da abubuwa guda uku yin azumin kwana uku a kowanne wata yin eh, raka'o'i guda biyu na sallar walaha da kuma cewa na ringa yin wuturi kafin na yi bacci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال an karɓo daga abu tarta Allah ya yarda da shi ya ce أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لم أدعهن ما عشت
masoyina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasici da abubuwa guda uku ba zan bar su ba in dai ina rayu بصيام ثلاثة أيام من كل شهر yin azumin kwana uku a kowanne wata وصلاة الضحى da kuma yin sallar walaha وبألا أنام حتى أوتر sannan kuma kada na yi bacci har sai na yi wuce رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan amurje la'as allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله yin azumi uku a kowanne wata to kamar yin azumi ne a gaba ɗaya ranaku saboda duk lokacin da mutum ya yi azumi ɗaya to aƙalla shi Allah zai ba shi ladan wanda ya azumi goma idan ya azumi uku Allah zai ba shi ladan wanda ya azumin wata ɗaya kaga idan ya jera duka watannin shekara yana azumi uku uku zai zama kamar wanda ya azumci shekaran ne gaba ɗaya.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها an karɓo daga mu'aza al'adawiya cewa ta tambayi na na aisha allah ya yarda da ita أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumin kwana uku a kowanne wata قالت نعم sai ta ce eh haka ne فقلت من أي شهر كان يصوم sai mu'aza al'adawiya take tambayar na na aisha ta ce to eh, daga wanne bangare na wata yake yin azumin قالت لم يكن يبالي من أي شهر يصوم sai ita eh, nana aisha matarsa kenan take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu daga wani bangare na wata ya ba mana yakan iya yin ukun a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya ko kuma dai yadda ya samu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال an karɓo daga jundub bin junadat ta abu dhar al-ghifari Allah ya rada shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة idan za ka yi azumi uku daga wata to ka azumci ranar sha uku ga wata da ranar sha hudu ga wata da ranar sha biyar ga wata رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال an karɓo daga qatada dan milhan Allah ya yarda da shi ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu da azumtar ranakun da wata yake da haske sosai wato ranar goma sha uku da ranar goma sha hudu da ranar goma sha biyar kamar yadda kata da bin milhan ya rawaito Na'am.
رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya yarda da su yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya cin abinci ko shan ruwa a kwanakin da wata yake da fari sosai sawa'un yana halin tafiya ne ko kuma yana zaune a gida رواه النسائي بإسناد حسن nasa'i ya rawaito shi da sanadi mai kyau باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده babin da yake bayani akan falalar wanda ya ciyar da mai azumi da kuma falalar mai azumin da za a ci abinci a wajensa da kuma addu'ar u- da za a yi wa wanda aka ci abinci a wajen shi عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga zaid aljuhani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء wanda ya ciyar da ni azumi ya ba shi kayan buɗe baki to Allah maɗaukakin sarki sai ba shi kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan mai azumin ba رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi mai kyau ne وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما an karɓo فقال daga ummu umara mutumiyar madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shiga wajenta sai ta kawo masa abinci sai annabi ya ce da ita
كلي ki ci mana فقالت إني صائمة sai ta ce aini ina azumi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا ai mala'iku suna yin addu'a ga mai azumi idan aka ci abinci a wajensa har su ƙoshi.
وربما قال حتى يشبعوا رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه An karɓo daga Anas Allah ya rarra shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen sa dan uba da Allah ya rarra shi.
فجاء بخبز وزيت فأكل
Sai ya zo da waina da kuma eh, wani mai sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'ar da malai ya karanta wato afsara inda kuma saimun wa akala ta'amakum al-abwar wa salat alaikum al-malaika wannan ita ce addu'ar da ake so mutum ya yi wa wanda ya ci abincin buɗe baki a wajen shi رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce كتاب الاعتكاف littafin da yake bayani akan itikafi itikafi shine mutum ya lazumci masallaci a ramadan ma'ana kamar ya zaman kwana ɗaya a cikin masallaci a ramadan babu abin da yake yi sai ibada kuma ba abin da zai fitar da shi daga wannan masallacin sai bukata wacce ta zama dole kamar shiga ban ɗaki ko wani abu makamancin haka na'am باب فضل الاعتكاف babin da yake magana akan falalar yin itikafi wato lazimtar masallaci عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da su ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin goma ƙarshe na ramadan
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى an karɓo daga nana aisha allah ya rada ita take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a goman ƙarshe na ramadan har allah ya anshi rayuwarsa ثم اعتكف أزواجه بعده sannan bayan ya bar duniya su ma matansa sai suka yi itikafi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a kowanne azumin watan ramadan tsawon kwana goma فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما a shekarar da allah maɗaukakin sarki zai anshi rayuwarsa sai ya yi itikafin kwana ashirin رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
كتاب الحج littafin da yake bayani akan hajji wato zuwa makka domin aikata ayyukan da allah maɗaukakin sarki ya umarta da shi na aikin hajji
باب وجوب الحج وفضله babin da yake bayani akan wajabcin yin aikin hajji da kuma falalar aikin hajji
قال الله تعالى Allah yana cewa
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin Ka'aba ga wanda ya samu dama ana ya wajabta musu yin eh, ayyukan aikin hajji a ɗakinsa mai alfarma da kuma wasu guraren na ibada waɗanda ake kammala aikin hajji da su na'am ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wanda ya kafurta yake aikata wannan abin da Allah ya umarni da shi na haji to tabbas Allah mawadaci ne daga talakai mana Allah madaukakin sarki eh, ko da talakai ba su bauta masa ba to ya wadata daga abin da za su yi na bauta
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce بني الإسلام على خمس an gina addinin musulunci akan abubuwa biyar شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad manzon Allah ne وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة da kuma tsayar da sallah da ba da zakka وحج البيت وصوم رمضان da kuma hajjin ɗakin Allah da kuma azumin wata Ramadan.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi mana hudu ba sai ya ce, يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا Ya ku mutane tabbas Allah ya wajabta muku aikin hajji saboda haka ku yi hajji.
فقال رجل أكل عام يا رسول الله Sai wani mutum ya ce a kowace shekara ya manzan Allah فسكت حتى قالها ثلاثا sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru har sai da ya bari mutumin ya faɗa su uku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم idan da na ce eh to da ta waje ba kuma da ba ku iya yi da shekara din ba ثم قال sannan ya ce ذروني ما تركتكم ku ban min abin da ne shiru a kai فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم waɗanda suka gabace ku yawan tambayoyinsu da saɓawar da suke wa annabawansu shine ya hallakar da su فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon iko وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه idan kuma na hana ku abu to ku bar shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wanne aiki ne ya fi kowanne قال إيمان بالله ورسوله sai ce imani da allah da kuma manzansa قيل ثم ماذا sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ne قال الجهاد في سبيل الله sai ya ce sai kuma yakin da aka yi saboda ɗaukaka kalmar allah قيل ثم ماذا sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ne قال حج مبرور sai ce sai kuma hajji kuɓutacce ma'ana hajjin da ba a saba wa allah a cikinsa ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga shi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه duk wanda ya yi hajji bai yi jima'i ba bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito ma'ana ba shi da zunubi kenan.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga shi Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما umara zuwa umara to tana kankar abin da yake tsakaninsu والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة haji kuɓutacce wanda ba a saba wa Allah a cikin sa bai da wani sakamako sai gidan aljanna متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قلت يا رسول الله na ce ya manzon Allah نرى الجهاد أفضل الأعمال muna ganin jihadi shine yafi kowanne aiki أفلا نجاهد yanzu ba za mu yi jihadi ba فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور sai ce a ai mafi kyawun jihadi mafi fifikon yaƙi shine hajji wanda yake kubatacce رواه البخاري bukhari ne ya rawaito mana idan kayan hajji kubatacce to za ka samu lada sama da wanda ya je yaƙin ɗaukaka kalmar Allah
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga nana Aisha Allah ya yarda da ita take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة babu wani yini wanda Allah madaukakin sarki ya fi ‘yanta bawa a cikin wannan yinin fiye da yinin arafa.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce,
عمرة في رمضان تعدل حجة أو عمرة.
حجة معي Umara a Ramadan tana daidai da hajji. Rawin ya yi shakka yake cewa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana daidai da hajji tare da ni.
متفق عليه Bukhari ya rawaito da kuma Muslim.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas yake cewa wata mace ta ce ya manzan Allah.
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة afa ahujju an wata mace ta ce ya manzan Allah hajji ya wajaba ga babana bayan ya tsufa ba zai iya tabbata akan abin hawa ba shin zan iya yi masa hajji qala na'am sai ce eh za ki iya yin hajji a madadinsa muttafaqun alayh bukhari da muslim ne suka rawaito وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال an karɓo daga laqit an amir Allah ya yarda da shi ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن babana ya tsufa dattijo ne ba zai iya yin aikin hajji ba ba zai iya yin umara ba ba zai iya yin wata tafiya ba
قال حج عن أبيك واعتمر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi hajji mana a madadin babanka kuma za ka iya yin umara ma a madadinsa رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma shi tirmidhi ya inganta hadisin وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال an karɓo daga sa'id dan yazid Allah ya yarda da shi ya ce حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين an yi hajji tare da ni tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa na ban kwana a lokacin yana dan shekara bakwai
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال an karɓo daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wasu mahaya a wani guri da ake ce mai rauha sai yake ce musu من القوم su waye ku قالوا المسلمون sai suka ce ai mu musulmai ne قالوا من أنت suka ce kai kuma wane ne قال رسول الله sai ce ni manzan Allah ne فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر sai wata mace ta ɗaga wani yaro take cewa wannan hajji ya hau kan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh amma ladan naki ne
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته
an karbo da gane Allah yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji akan uh, wani abun hawansa kuma akan wannan abun hawan yake ɗora kayan abincinsa da kayan abin da yake bukata ya kwanta a lokacin da yake aikin hajji رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yarda da shi yana cewa
كانت عكاظ و... و- كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية
kasuwa Ukaz da kuma Mijanna da Jul- da da Zulma Jazi sun kasance ana cin kasuwarsu tun a zamanin jahiliya.
فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في, الموا... في مواسم الحج
Saboda haka lokacin da musulmai suka zo sai suka ga cewa ba sa so su yi kasuwanci a waɗannan kasuwannin tunda ana cin su tun zamanin jahiliya saboda haka shine Allah ya saukar da wannan aya take cewa babu laifi a gare ku ku nema daga falalar ubangijinku wato a zamanin aikin hajji Na'am.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
كتاب الجهاد littafin da yake bayani akan yakin ɗaukaka kalmar Allah باب فضل الجهاد babin da yake bayani akan falalar yakin ɗaukaka kalmar Allah قال الله تعالى Allah yana cewa وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة kuma ku yaƙi mushrikai gaba ɗayansu kamar yadda suke yaƙa ku gaba ɗaya واعلموا أن الله مع المتقين kuma ku sani tabbas Allah yana tare da masu tsoron Allah وقال تعالى Allah yana cewa كتب عليكم القتال وهو كره لكم an wajabta muku yaƙi amma kuma ba kwa so وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم za ku iya kin abu amma kuma alkhairi ne a gare ku وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم za kuma ku iya san abu amma sharri ne a gare ku والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya sani amma ku ba abin da kuka sani in ba abin da Allah ya sanar da ku ba وقال تعالى Allah yana cewa انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ku fita samarinku da dattijawanku kuma ku yi yaƙi da dukiyoyinku da kuma kawunanku saboda ɗaukar kalmar Allah
وقال تعالى Allah yana cewa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah maɗaukacin sarki ya sayi kawunan muminai da kuma dukiyoyinsu zai ba su aljanna
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون suna yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah su kashe kuma a kashe su وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن wannan alkawari ne na gaskiya wanda Allah ya yi a cikin attaura da injila da kuma alkur'ani ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to wane ne ya fi Allah cika alkawari don haka ku yi bishara da wannan cinikin da kuka yi cinikayya tsakaninku da Allah tabbas wannan babban rabo ne mai girma
وقال تعالى Allah yana cewa لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم waɗanda suke zaune a gida daga cikin muminai in ba masu larura ba su ƙi zuwa jihadi to ba su taɓa yin daidai a wajen lada ba da waɗanda suka fita jihadi da dukiyarsu da kuma kawunansu فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة Allah madaukakin sarki ya fifita waɗanda suka fita yaƙi ah, akan waɗanda suke zaune a gida da daraja
وكلا وعد الله الحسنى amma dukkansu fa Allah ya yi musu alkawarin aljanna Allah yana nufi waɗanda ba munafunci ba ne ya zaunar da su a gida wani dalili ne ya sa ba su fita yaƙin ba وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allah madaukakin sarki ya fifita tsakanin masu fita yaƙi da kuma waɗanda suka zauna a gida da lada mai girma درجات منه ومغفرة ورحمة darajoji ne daga gare shi da kuma gafara da rahama وكان الله غفورا رحيما tabbas Allah ne gafara ne kuma mai rahama ne وقال تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya shin bana shirye da ku zuwa wani kasuwanci ba wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku yi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinku da kuma kawunanku ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan shine ya fi alkhairi a gare ku inda kun sani يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Allah zai gafarta muku zunubanku ya shigar da ku aljannatu waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta eh, da kuma wasu mazaunin waɗanda suke masu kyau a cikin aljanna ta dawwama wannan babban rabo ne wanda yake mai girma وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين da kuma wasu daban waɗanda kuke son su eh, taimako daga Allah da kuma buɗi na kusa ka yi wa mumine bishara ya kai wannan annabi والآيات في الباب كثيرة مشهورة
ayoyi waɗanda suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sun shahara وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر فمن ذلك Ah, amma hadisai waɗanda suka zo akan falalar jihadi su ba za a iya ƙayyade su ba daga cikin waɗannan hadisan akwai
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓa daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne fi kowanne قال إيمان بالله ورسوله sai ya ce imani da Allah da manzansa قيل ثم ماذا sai aka ce masa sai kuma wanne قال الجهاد في سبيل sai الله ya ce sai yakin ɗaukar kalmar Allah قيل ثم ماذا sai aka tambaye sa sai kuma me قال حج مبرور sai ya ce sai kuma hajji wanda yake kubutacce متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito masu aron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah a darasin da za su zo na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wani lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh